والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata goma ga watan jimadar asir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira na ba ɗaya salatu wasalam daga makon zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya don ba manta ba muna cikin littafin mu al'ulu wal marjan fi mustafaka alaihi shaytan inda wato muka tsaya babi na talatin da shida hadisi na ɗari hudu da saba'in da biyu za mu tashi babi na talatin da bakwai hadisi na ɗari hudu da saba'in da uku za mu tashi darasi na sittin da tara to mala yace babul awqatil lati nuhiya an salati fiha babun da zai magana akan lokutan da lokutan da aka yi hanin yin sallah a cikin an hana yin sallah a cikin wayannan lokutan sannan kuma oke babu babu hadisi na farko hadisi Umar dan Khattab ana Umar bin Khattab radiyallahu anhu an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qal an karbo daga Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya kara muzi yadda shi kuma ya karbo daga Abdullahi da Abbas قال يتي شهيد عندي رجال مرضيون yace wasu mazaje yaudaddu amintattu shine adalai kuma amintattu ai udulun wasiqat wasu yardaddin mazaje sahabbai wato sun zo guri na ya Abdullahi da Abbas wa ardahum indi Umar wanda yafi kowa a cikin wannan amintattun wanda yafi kowa amintuwa a guri na shine Umar dan kasa saboda shine na biyu a cikin kulafa urashidi wanda yafi kowa aminci amintuwa guri na shine Umar dan kasa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa annabi alaihi salatu wasallam na ha'ani salati ba'da subhi yayi hani a wuzayin sallah ayi sallah tana bula bayan sallar asuba hatta ta shuruka shamsu har sai rana ta fito gaba daya wa ba'da al-asr haka nan yayi hani a wuta yin sallar asar tana bula hatta ta duba a ce rana ta faɗi da wannan lokutan ko kalle su za ka ga wato wasu lokuta ne da sai ka yi tsayi kafin ka iya ware wannan lokaci ne saboda za mu je gaba wata kila aji kamar wasu ayoyin sun ci karo da ko wasu hadisan kai sun ci karo da wannan shi sa za mu bari a ƙarshen hadisan mu ji me ya za ya malamai suka yi jam'i aljamu bainal hadisai ya suka haɗa su kamar yadda kowa ya sani cewa hadisin kafin mu wuce shari'a ta yi umarni da sabawa kafirai a cikin al'amuran kamar yadda ya zo hadisi daga ibn umar yana cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu wanda ya kama da wasu mutane to yana cikin su wasu dabi'u na kafirai ko an na mutum ya dauka ya ya rika yi to annabi alaihi salatu wasalam ya ce fa huwa minhu yana cikin sannan kuma da kansa ubangiji yake gaya mana a cikin suratul an'am wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi sai ce fa yasubbu allaha adwan da gairi ilmi kada ku rika zagin waɗanda wato suke bautawa wani Allah a gurin kenan ko mushrikai fa yasubbu allaha sai su rama su ma su zaki naku Allah sai su zaki naku ubangijin madaukakin sai to shi da Allah madaukakin sarki ya hana zagin allolin shine wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kada ku rika zagin wanda ce ka zo kana aibatawa kirista abin da yake wato bautawa kana zagi to shi ma zai zagi abin da kai da yake to wannan hadisin mun kawo wannan gaban ne saboda za a kalli wasu abubuwa sannan bayan nan akwai hadisi kamar da ba mu sajikun nan shawi ya kawo a littafin a dawul musallin kuma hadisin ba kamar mun biya shi a wasu littattafan baya hadisin Abu Bakr bin Amr Abu Mas'ud al-Badri wanda yake cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce lokuta guda uku annabi alaihi salatu wasalam ya yi hani a yi sallah a cikin su ko abin ne gawa ba a sallah a ciki a wannan lokacin kuma ba abin ne gawa na farko ina ta dalo shamsu ba zigata yayin da rana take kokarin fitowa ta fara kullo da kanta ba a sallar gawa ba kuma a yin sallar nafila sai dai lokacin da wasu ciki da an zo za a yi sallah an ga yanayin da zai a kwarfi ranar ta fito gaba daya yayin da suke kokarin tuzo kanta ba ba sallar nafila mutum ba zai walaha ba sannan kuma ba zai yi ba za abin mai gawa a ce za a kai ta makawarsa ba na farko kenan sannan na biyu shi sa annabi ya faɗa hadisin yace hatta tartafi'a asirana ta ɗaukaka ta fito karara sannan na biyu shine wa hina yakumu qa'imul zahira a lokacin da rana ta zo tsakiyar sama ana garjin rana sai ta zo tsakiyar sama ba karaba ba shi ma nan lokacin ba a sallar gawa ba kuma a sallar nafila sai annabi ya ce hatta ta mila shamsu asirana ta karkace lokacin azhar ya ji dake kamar yadda ake sha biyu da kusan minti arba'in da ɗaya to sai ya kai wannan gaba ta ce a bari sai ɗaya ma a ce za a yi sallar da ɗaya misali rana ta riga ta gaba karkace sannan na uku wa hina tabayyabu shamsu lil ghurubi da lokacin da rana take kokarin faduwa dan ta tafi faduwa to shi ma haramun ne a yi sallar gawa ko a yi sallar nafila to shine yake hatta ta guruba har sai ta faɗi to wannan in ka rike shi wataƙila a wasu hadisai da za su zo gaba zai baka amsa akan matsalolin da ake so a warware domin yana cikin matsayin da malamai suka yi sabani sosai a kai musamman in zahiri ya zai kalli hadisi a zahiri kawai haramun ne mutum ya yi sallah bayan la'asar to mu je gaba hadisi na ɗari hudu da saba'in da hudu ana bi sa'id al-kudri sa'd ibn malik ibn sinan kenan an kago da gare shi kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa la salata ba'da subh ba wata sallah an kore ba wata sallah bayan sallah asuba shine ba lalle kace wanda yake babu sallah bayan sallah asuba wani zai zo ya kuma ana yi abin da ake nufi idan kayi ba za a karba ba shine amma dan sallah bayan sallah asuba ana yi da yawa saboda haka idan mutum yayi ba za a karba ba hatta ta tafi a shan sai rana ta daga wala salata ba'da al-asr ba a sallar nafila ji ma bayan sallar al-asr hatta ta jiba shamsu sai rana ta fadi shi ma hadisan mutum ya tsaya kalli da fikihun sa mai kyau zai gano wasu abubuwa hadisi na gaba hadisi ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taharu bi salatikum to ga wata amsa annabi yace kada ku yi nufati kada ku fati wato bi salatikum dulu al-shamsi kada ku nufati lokacin kullowar rana da sallar lokacin da mutum zai sallah ba zai tashi waje lokacin da rana za ta kullu to kada mutum ya nufati wannan shine la ta'aru ai la ta'tilu kada ku nufati kullowar rana da sallolin ku da nafila wala ghurubaha ko faduwar rana mutum ya ce wa zai sallah waje lokacin da rana za ta faɗi wanda ya je Legas ba waje an je duk misalan da annabi ya faɗa a iya Legas kawai za ka je rana ta yi ƙoƙarin faɗuwa za ka wasu a bitin masu fararen kaya kiristoci sun zo ko da yake wa kiristoci wani su wautar rana suke za ka gansu ba takalmi sun tawo haka mazansu da mata sun je suna durkusa suna kai da rana ta yi wannan jaɗin mun ga wannan lokacin da daga ina ga ina ce sadaka su ne cewa lallai annabi ya yi to annabi ya ce kada ku yi to har yanzu anan Lagos ba wai a wata jakata ba za ka ga akwai mafi in rana ta zo za ka ga yi jaje kamar ta sauka akan ruwan kana ganin su za ka ga suna ta durƙusa suna ta ibada ni na ga wannan da ido na saboda haka annabi alaihi salatu wasalam ya hana wannan ga wannan hadisin shi ma ya ƙara fito mana da wasu abubuwa ta hadisi na 476 an ibn Umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo kira da aminci Allah tabbata gare shi yace idza dala hajibu shams idan gefe ai tsarafa idan gefen rana ba gaba ɗayan ta gefen ta fara kullowa gefen da zai fara kullowa fada'u salata annabi ce ku bar sallah abin nufi sallolin nafila ka hakura da su ba wai ana nufin kana cikin biyan sallar farilla sai gefen ta fara wannan zaka ƙara ba ba da kai ake ba da mai nafila wanda ya nufata kawai da shi ake da shi ake kaga wanda ya zauna a masallaci zai yi umara ta sallah bayan sallah azuwa yana so ya umara kawai yau yace gobe umara yake so yi yana so ya samu ladan aikin umara sai zauna a masallaci bayan sallah azuwa ya ta lazumin sa ba zai fita daga masallaci ba sai rana ta fito yayi sallah raka'a biyu ya fita annabi ya ce za a bar shi da umara ko kana so kai umara kawai gobe sai kai tabu umara jibi sai ka tabu gata sai kai to saboda haka kaga ita ba nan sallar mutum ba zai ba sai ya san dama karfe nawa ake fara wada rana tana fitowa dama za ka zama kana kallon kalanda za ka akwai shiru suna sa ko lokacin da rana za ta kullu to ka iya wato sai mutum ya bambance dole ya zama in zai yi ibada da yi ta ala basirar kada mutum ya yi ta a kife to kun ga wannan hadisan gaba ɗaya yanzu a fili suke mun gane me ake zuwa faɗa mun faɗa saboda kafirai suna yin su da daidai wannan lokaci to babun gaba ki zai ƙara fito mana da shi bayanin da muke so mu babu ma'rifatin raka'ati babun da yake magana akan wato akan sanin wasu raka'o'i guda biyu sanin ilimin raka'o'i guda biyu Allah sai ni waɗanda kana yusallihi man nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-asr waɗanda annabi yake yin su bayan al-asr sunan da dama iskari can da shi mun karanta annabi ya hana yin sallah bayan la'asar to kuma yanzu ga shi za mu karanta annabi alaihi salatu wasallam yana yin sallori raka'a biyu bayan la'asar shi za muka ce a hadisan da yawa za ka ana ta kawo kana ka duba sharhi za ka sabanin mai yawa sai ka karanta takardu da yawa ka ta ganin kowa ra'ayin malamai suna ta bayanai amma da ƙarshe mutum ya tsaya yana su zai ga amsoshin da suke bayarwa yace hadisi na 477 an ummi salama radiyallahu anha an karbo daga ummi salama Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda to sai yake to annabi da abbas lalle abba wace an qurayb an karbo daga qurayb annabi da abbas radiyallahu anhu ba lalle abdullahi da abbas Allah ya kara mata yadda wal miswar bin makrama da miswar ibnu makrama wa abdurrahman bin azhar da Abdulrahman dan Azhar arsaluhu ila Aisha sun aika shi zuwa ga nana Aisha arsaluhu ila Aisha sun aika shi zuwa ga nana Aisha su waye suka aika shi sune wanda na lissafo yanzu ko sune annabi na Abbas miswar ibnu makrama Abdulrahman bin Azhar suka aikiwa Quraibu suka aika shi zuwa gurin nana Aisha wa qalu zai suka ce ikra alaiha salamu minna jami'a in ka je ka ce gaba ɗaya mu muna gaishe ta da Abdullahi da Abbas da Mitwar ibn Makrama da Abdurrahman ibn Azhar sun aiki Quraysh suka ce ka je ka ce muna gaida Aisha muna gaishe ta dukan mu wa salha an rak'atayn sannan ka je ka yi kayo mata tambaya dangane da rakawoyi guda biyu ba da salatul asri waɗanda aka ce annabi na yi bayan sallar la'asar ka je ka tambaye ta yau annabi yana yi wa kullaha ka ce da ita inna ukhbirna annaki tusallinahuma annaki tusallinahuma ka gaya mata cewa an ba mu labarin wa ita ma tana yi bayan la'asar tana yin sallah raka'a biyu tana fara wa qad balagana anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na'a anhuma alhali mun samu labarin cewa annabi ya hana amma mun ji labarin wa ita ma tana yi ka je ka yi tambaye ta gaskiya ne shi ne dama duk lokacin da labari ya zo ka ji akan wani dubara zuwa ka tabbata to sai tura a je a tambayo suka tura a je a tambaye na Aisha gaskiya ne tana yin wannan sallolin kuma in tana yi tana da labarin annabi ya hana sai ta warware wa qala ibn abbas Abdullahi da Abbas ya ce wa kuntu adribu nasa ma Umar bin al-Khattab anhuma an gane ko wato na kasance ina yi wa mutane bulala sai da Umar ba haka in ya ganka ka tashi bayan la'azar za ka yi sallah zai dauki kira ne na Umar wato mara minkum munkara fa li ghayru bi yadihi yake ya ga wani matashi yana tafiya salo salo kamar mace ya tsula ma bulala yake kai tafiyar maza kai ba mace bane tafiyar maza za ka to shi salon sai na Umar kenan falyugayiru biyadi kuma saboda bai saboda shugaba ne da hannu yake magani shi yake gyara mu kauda mun kada da hannu shi sa ga karatun mu na ranar Lahadi ai kun ga abin da ya burge da Abdullahi bin Kai kenan na Abu Musa Lahadi yana ganin in bai ka dalili ba ba kan wannan dalilin da ya faɗa Allah ya rike ba ruwan da cewa annabi ya ce kun ga wannan ya iya biye Qur'ani yayi kaza zani shi to sai da yaje nemo shaida sannan hankalin zai kwanta to sai Abdullahi da Abu Jahl da ni da Umar dan ka duka muke akan wannan mun ganka ka miki dan annabi ya hada kai kuma kana yi yace bulala muke kana kurai kurai biye ce fa da kanto ala Aisha sai na shiga gurin da Aisha fa ballatuha ma arsaluni la isar mata da aikin da aka yi ba ku san da shi iya abin da suka faɗa shi ya faɗa fa qalat sai ta ce gurin da Aisha yanzu ya shiga ko sai ta ce sal umma salama sana ya ta ce kaga wanda zai baka wannan amsa gurin umma salama za ka je ka tambaye haka ake yi division of labor da bature yake faɗa a addini aka samu shi duk matsala yanzu a masallacin nan aka zo misali ana zuwa zauna lafiya kaga wani ya fi kwarewa bangare karatu kai rika kula da kaza shikenan kawai kowa a bashi wani abu wani abu da zai rika yi cewa wani ya rika yin kaza wani kaza wani to zai ga gaba ɗaya kowa cikin aiki shi ne wato haɗa hannu kenan wajen aiki duk lokacin da matsala za ta zo ko a gidanka yanzu yaran kaskata aka yi kamata kai musu kai division of labor za ka gani mace mai wato sanin kanta ne uwa a cikin gida za ga ta raba ga yanta cewa rana kaza ce da safo ke zaki da yamma kuma wanda shi ke zaki wanke ko wannan division of labor din yana da fa'ida to hakan maza ne a cikin yara ta cika rana kudin kudu kwana biyu kai za ku kwashe yara kowa a baki aikinsa ka sai a zauna lafiya wanda ya fi iya kaza to shi zai rikai wanda ya fi iya kaza shi zai rikai shi kenan to za ga wannan hadisin yana koyar da mu akwai division of labor a tsarin wato tafiya sai ce na na ga ta ce tafi to haka yanzu idan aka zo matsala kaza matsala kaza ta taso yanzu ba na magana akan cuta ta lata ba ko kaza to sai a kira likita wanda yake bildin da ne yi bayani a kaza ke jin tsoro a masallacin nan muna da kwararru da sun karanta kaza sai wani ya zo ya bayani a kan haka ake sai amfana sosai shine fasalu ahlal zikri in kuntum idan matsala ta zo ta kotu yanzu muna da kwararru a kotu wanda aikin su kenan mu fito me kaza sai ya bayani shi kenan kawai sai ku zauna lafiya za ka shi kansa mai bindin ya sai ya rika jin ba a shigan maka gonan ko kana bayanin kuma ya rika ganin cewa bai fatan ma mai jiwon da bai wazan da yake ai ko a islamiyya muna gaya wa almajirai yan uwan mu cewa daga lokacin da matsala ta zo ta rikice ta al'ada in ka san cewa ba ka da gogayya a gurin da an ma wata tambaye ka sai muwa ne zo ku tambaye shi amma Allah ya ka take za ka ganci yara teenager za ka zo kana su ne ma tambaya kan al'ada ko ka shiga bayani kawai kana ta bayani ta kare suke kallon ka wallahi Allah kuwa ba kamar zan ne kake ba to ka zo ka ɗauki bayani dalla guda ɗaya kana da yi zuwa ji jinin al'ada kaza kaza kaza yarinya ya shekara goma na wuri tana da dai tana kallon ciyawa kamar zan ne kake ba to shi ne wannan shi ta za ka ga a cikin littattafan da aka yi na abin da ya gaba al'ada in mu da wata baiwa Allah da zai ta yi mu da ko kuma haudi wani nifas wa istihad littafin ya yi sosai dan karami ne aka yi gugu gugu ma amma Allah in ka tattara bayanan da sai za ka tattara bayanai da yawa na malamai da yawa ka ji baka samu irin bayanin da kai domin ita har likitoci ta rika kwanzal malama ce ta addini amma Allah ya bayar ayoyin malamai har sai ta rika kwanzal don likitoci cewa akan matsala kaza an tsaro ya ake gane kaza wannan yana da fa'ida gaskiya sosai da sosai duk matsala an ta zo wani ya fi gogewa kai to tuntuɓe shi to sai ga ba za ka faɗa kurakurai da yawa ko kuma kana so kana kwaɗayin yin bayanin to tun fitin shi kai ya gaya ma cewa masana sun ce kaza da kaza da kaza shi ke to shi ma kai ya karambani a gidan gidan rediyo saboda yana harkar siyasa ko kaza ya ci janyo ayat da gane ko kowa a baji ko mahallin kowa dan ko jiya rajuwa ne yana ta bayanin wata aya me shi ne dan jarida yana so ya maki ala aya amma ya kike yadda wallahi ya kike yadda kawai sai su je ni ga fasara kawai yana ce masa haka kawai zai ji ga fasara ai ka tobara ka idan sai ka tobara ta gaske dan wallahi ni da yayi ayar ba dan dan jarida ya faɗa wannan na dauka saura ko injina na kasa gano wata aya yake so ya faɗa sai da shi ɗan jarida ya ƙoƙarin cewa aya ka zafi Allah ya tsaye to wannan shi ne sai yake cewa faƙalat aka wato sai ta tura ta gurin nana ummu salama faƙalat ummu salama sai ummu salama ta ce sami nan ne ko ok to na gani to sai yace faƙalat sal ummu salama faqalatu ilaihim sai na fito na dawo gurin fa akhbartuhum bi qawliha na ba su labarin maganar ta cewa ga abin da take kaga bai yi gaban kansa ba wanda wani ne zai iya wucewa gurin ummu salama ya ce daga nan ai kaza daki daki sai dawo ya ga musu kula in kun lura a tarbiyyar sahabbai za ku gabata gaban kansu komai za ku iya tana hadisin da mata suka tura da na faɗi suka tura ta gurin gurin annabi alaihi salatu wasallam ya ji akan cewa ku je ki tambayar mana mahaifin ke mana yaran akan yar abi ku ha saboda a madina wai hutu mata sun fara complain har wai ko kyauta za a yi ba a yi je raina aiki haka wai ku sauran mata ne ke wannan bayanin cewa wai su sauran mutanen gari ma ba sa aiko da kyauta sai nan da annabi yake da ya aika sai aka yi sani kaga zargin fa in kana so ka shirya an zaka yi mace sama da tsayin kenan ka shirya da wannan zai iya zuwa da ba akwai kalubale yana nan zuwa ya wai ba ma zargin ne gidan ba ɗan waje ma ya zargin sa yake cewa ba sa turo da kyauta sai ran da annabi yake dakin da za a turo da to aka tura ta je ta tambayo ta je ta tambayi annabi alaihi salatu to kafin a tura Zainab suka fara tura saboda ana ganin zainab ita ce wanda suke kusan wato ta isa wato ka faɗa da ka faɗa da nana ai cewa ina na aisha ta yi magana ita kaɗai take iya mai da rajin da aisha za ta yi shiru dan za ta yi gaba ɗayan ku kowace ta kan haka aka aure ta yi gaban bande ni kaɗai aka aure sabuwa budurwa kan sai da na da zainab ta ce to amma ai ni kuma daga sama ni ko ki sama ita ma wata ta daura aure na ki ku kawo wa aka yi kuma ka ne kaga falan ma qada zaidun min hawa dara da wajena ka kidin sannan kuma tace ba abin da zaki nuna mun bambancin mu da ke kawai ni nayi zauri amma ban haihuwa amma saboda ki ki umma da ji sannan wato ga ta da kyauta kuma da dai ga ta yadda cewa lallai Zainab kyakkyawan mutum amma kuma dai ga abin da ta wuce ta ne da sai ake ganin ba za a aika ta a ta gamsu ta ce a in wannan aikin ne wanda ya kamata ku aika faɗi ba za a aika domin ka tana ganin ta fi da matsayi a wannan gurin to ka bi ɗaya rubarin zuwa ga na fatima kuma duk suka gamsu cewa yi a kira ta aka kuma to duk matsala in ta taso ka ga wani ya fi cancanta to fa ne in bani idan wannan kai kai da wannan ba za ka rike mutane hasada ba haka annabi Musa ya ce wa akhi Harun huwa asahu minni lisana ba zai zuwa ce kawai dan kana ganin ko harkan kudi cewa ne ya taso yanzu da a kwari shekara goma baya ba wanda muke ji ba amma yanzu wanda muke idan wanda ya a baya ne ya yanzu wannan zamanin sa ne Allah ya yarda sai ya zauna lafiya shi ma yayi nasa yanda zai nasa Allah ya biya ya faɗa a gidan rediyo ba wanda ya biya Allah ne ya tsaga to hakan ka dawo ko haka in ka dawo harkan malinta ba in kana jin cewa wani kaza to asada shi dan zai amfani da kai kullun ka rike wani asada ka rika jin cewa amma kai da cewa a Allah madaukakin sarki shi ya dai wani kaza sai ka zauna lafiya kaga annabi Musa gabe yake da Harun gabe yake da shi haka ji ba shi ya nema ba alfarma haka ko alfarmar da ta fi kowace a duniya ke nan zama alaman tafi to a nema ma alfarmar da za ka zama annabi da hauro da ko to shi ya nema ma alfarma gurin ubangiji Allah kuma ya yarda to amma fa da aka zo shi wanda yana cikin ulul azmi manzo ne shi kuma annabi ne ya fi shi matsayi wanda za ga matakai matakai ne amma da ya zo Allah ya aike su gurin Fir'auna sai ya ya ubangiji dan uwana Haruna ya fi ni laconic ne ya fi ni iya isar da sako wa sa'u minni litana ya fi ni iya isar da sako ka aika ni tare da shi ya ubangiji Allah kuma ya ya aika su tare إذا جاءتك وعليك التسمية قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يندى قال لا تخافا إنني معكما أسمع duk duniya ake ta magana domin an aika su duniya in kai yadda da wannan zaka zauna lafiya kuma ko a cikin gidanku ne kai da kowa bai wanda Allah ya baka tsora masa a cikin gidanku wani kaza ya goge guri kaza ko da kai ne babba sai kai wani kai zaka yi kaza saboda su saboda kai babba sannan daga nan je dan zai rika baya baya da mun kai da ka tura mai baiwa baiwarsa zai rika baya baya da kai ba zai samu wannan sai zai canza tarko a wannan ba zai amfani da wannan ya cutar da zuciyar ka wajen hasada domin ka yarda wani shi ne yake da cin kaza wannan yana da fa'ida kwarai da gaske to kaga sai da ya dawo ya zo ga ya mutu yake cewa to ga abin da wato tace da ni faraduni ila ummi salama sai ce to ta gurin ummi salama in mutumin yanzu ne ko ni ko kai wallahi kawai wucewa zai wai saboda baya jin sha wahala shi da zarbi shi ai da naji akai kaza kaza akai shikenan kawai ya hada ba bayanan kai ka tattara ka ware saboda haka sai koma yace faraduni ila ummi salama ta dimithli ma arsaluni bihi ila aisha suka maida ni zuwa ga ummu salama da kwatan kwatin abin da suka aika ni zuwa ga nana aisha fa qalat ummu salama sai ummu salama tace kun ga tambayan ji ne me halaccin yin sallah ne nafila bayan la ita ce kada ummu salama ta ce sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yanha anha ni dai kam na ji annabi yana hani akai in dai wannan sallar ce na ji annabi ya hana in ji ummu salama kaga magana ta fito tun mara aiki hu yusalliha yusallihi ba tace amma na ganshi yana yi kaga akwai at-ta'arudu bainal qawli wal fi'li wanda malamai suna bayani cewa aka samu cin karo tsakanin magana da aiki wanda yake gabatarwa to to sai yake hina sallar sallar asra na ran musulma ta ce na gange yana in yayi sallar asar bayan asar yake yi thumma da kala wa indi niswatun min bani haramin min al sannan wata rana ya shigo guri na a tare da ni wato akwai wasu mata daga kabilar banu haram daga cikin mutanen madina فأرسلت إليه الجارية فأرسلت إليه الجارية فأرسلت إليه الجارية sai da aika masa wata yarinya zai iya ɗaukan wata wato baiwa a cikin gidan ko matashiya fakultu sai na ce da wannan baiwar da na aika ko yarinyar yan budurwa da aka aika komi bi jambi ta ce ummu salama ta ce da ita tun da ta cibiyar shine bayanin da muke ta yi cewa za ku ga wato ummu salama tana da nunan nan hankali shi ta za ku ga administrative abubuwa gaba ɗaya da gurin da ya fito kowa tarihin da kakar sanda abubuwa suka zo su dagule annabi ya zo ya fushi da sahabbai ya ba da umarni cewa sulhu hudaybiya an ki gurin da ya koma yana zuwa ta cibiwa kwarai sai ta ce da shi ba haka za ka yi ba ta ga hankalinsa ya tashi ta ce zuwa ya ka fara yin haske idan kai kowa ne to da ya ce ayi kaza su suna ganin tafiya kilomita dubu kaza a zo bakin gabo da gaji suna kallon kofa kawai wasu an zan ce su koma ai ya rasu lallah wallahi ko a mutu ko a yi annabi ya ce a warware kaza a warware ihrami kowa ya tsaya kan suka tsaya kan sai ran ran annabi alaihi salatu wasallam ya faci sai koma gida in ba ta kace yanzu ka kowa ya ta dora kana shugaban kasa ya ba sai ka duk kai duk duk cabinet din ka sauke su to da haka ummu salama ta ce ba haka za a yi ba komawa za ka yi ka fara kar ka ko kowa magana ka je ka yi yana zuwa ya kira wanzami ya kiyama sai kowa ya kirka kiran wanzami bai kara umarni ba karo na biyu sai ga shi kowa yana kiran wanzami shi da a bayanin da muke ta yi a baya cewa kaga irin wannan to kaga a yanayin ummu salama ka ta waje annabi ya tsira da ita ita bai tsira da ita amma yayi da Aisha saboda ƙananan shekarun da kuma yanayin da yadda ake zuwa gidan na Aisha ba haka ake zuwa gidan ummu salama amma mu matsala yanzu zai ka gaya do mutum da zai malaka a kan aure sai ya tsaro ma duk wanda yake kai ma ta guda daya da yadda aka yi da ummu salama da yadda aka yi da zainab da yadda aka yi da kai kadai duk kai guda daya bayan wani ya ce wai matan ma ana raba biyu ki rabi za a bari da ana magana kara aure yake ji wallahi da ana raba biyu ki rabi za a bari to kaga ba zai yi a tattara ma wannan abubuwan gaba daya a ce gida mace ɗaya za ka yi ba it depends kawai wani lokacin wato za ka iya yin yanayin da aka yi da nana aisha a cikin gida sannan kuma idan da bambanci shekaru kai ma kowace za ka iya wata yanayin shi ke na kawai sannan kuma lifestyle ɗin gidan kowa da kake gani da gani yawa to wannan shine abin da wato nana ummu sana ta ce idan kin je ta ce idan kin je ki fara tsayawa a gefensa komai bi jambi ki tsaya a gefe quli lahu sannan ki ce taqulu laka ummu salama ya rasulullah ki ce da shi ummu salama ta ce ya ma'aikin Allah ku duba fa aikawa za a yi amma ba ta faɗi sunan sa zalla ba wani ba ka ran sunan ka take faɗa ko ba ruwan da kawai sunan ka isiyaku isiyaku za ta rika ce ba ba abin da ya dame ta Allah in ba mu kana nan da za ta tsaya da ce mai gida ko baban wani amma wajen da zai isa ta yadda cewa ba ta gida ce ko ba ka dan sunan ka wani nan da suke ba baban wani shi ke nan wannan shine ka'ida kun ga anan dole mu rika koyo wayannan gaɓoɓi cewa baya nan amma ta aika ta ce idan kika je ki ce ya rasulullah la haula wala quwwata illa billah idan in kana so gane girman kalmomin tadabburin su zaka rufe annabi ba wato aika bar akai cewa idan kika je gurin da kira gebe ki ce ya rasulullah shi za in ka ji ana kiran sunan wani a cikin gida uwarsa ce ba ta koya musu ba domin ita take faɗa daga lokacin da kuna ba duk lokacin da ake amarci a honi mun tana har shekara daya shekara ta biyu yaro bai yi wayo ba tana kiranta da wani suna da take so ko na larabci ko na turanci ko na hausa to idan fa yaro ya fara girma ya fara magana to sunan da ake so dan ka ya dauka shi za sai dai in ba ta nan sai ka rika gaya ma na wannan ta ta ya Romeo and Juliet amma idan suna nan dole a hakura dole saboda tarbiyya na wanda gani ko ana nan ko yara suna nan faɗa ake yana ɗaya da shi abin da yake tarwatsar abubuwa sai ka kula Allah to saboda haka wannan shine to sai yace annabi alayhi salatu na ummu salama ta ce in kin je ki ce da ki um ya rasulullah ya ma'aikin Allah ta qulu laka ummu salama ya rasulullah ummu salama tana tsaya da kai ya ma'aikin Allah ta me tuka tanha an hati kaga abin da ta lura an hango annabi alayhi salatu wasalam ko kuma daidai lokacin sallar yake yi sai ta tura wannan jariya din ta ce in kin je ki tsaya a gefe in ya idar kiman magana kici ummu salama ta ce ya ma'aikin Allah ummu salama ta ce wato kai kana hani akan wayannan sallolin guda biyu wa araka tusallihi ma amma kai mun ganka kana yi kaga yanzu an ga zaka fita yi shin da ji aka tambaya bai abu da abun sa saboda haka bayin ashara bi yadihi ummu salama ta ce to kaga ba da ma ba sai mata magana sai ya idar ba tace ki je kawai idan kika yi magana kin ganki a tsaye ki dai ki ban magana idan kika yi magana idan kika ga miki nuni da hannu fa ta'khiri anhu ai ta'akharti anhu dan jaje ki ikimin sallah yake in dai kika ga yayi haka da hannu ya nuni to sallah yake ta ga mata fa fa'alatil jariya wannan baiwa Allah aljariya sai ta aiwatar da haka ta kyara biye da biya annabi ya nuni da hannu fa ta'akharat anhu fa ta'akharat anhu sai ta jaje bi ita wannan jariya falan man sarafa yayin da annabi alayhi salatu wassalam ya idar shine in sarafa qala bi ya binta abi umayya ya ke yar abi umayya sa'alti an rak'atayn ba'da al-'asr kin yi tambaya dangane da salloli guda biyu da ake yi bayan sallar la'asar wa innahu atani nasu min abdul qais to kitani abin da ya faru nayi baki ne daga cikin banu abdul qais su suka kawo min ziyara fa shagaluni anil rak'atayn suka shagaltar da ni gabarin yin rakawoyi guda biyu rak'atayn allatayn wadanda ba da zuri wanda nake yin su bayan azhar annabi ya saba yin sunan rawatib ya saba yin su bayan azhar fahuma hatani sai ta ce sai ce wannan guda biyun da kuka ganna yi su nake biya wanda yake yi da bayan azhar kuma yayi baki bai samu damar yi ba to da yanzu da lokacin la'asar yanzu aka yi la'asar din sai yake biyan yanzu kun ga amsa ta fita to to shine ma da yake cewa um to amma kuma akwai ruwaya ta wato zakawan wani bararren bawa ne shi ma kurai yana cikin wato bayin gidan ibn abbas shi ma zakwan bararren bawa ne nawa maula aisha radiyallahu anha yake cewa ta zantar da shi annabi ya kasance yin salli ba'da al-asr tace ya kasance yana yin sallah bayan la'asar wa yanha an hakuma yana hani dai wa yuwasilu sannan yana yin misali na azumi tsorawa daga na ɗaya a yi azumi yau a tsora da wani shine misali wa yanha anil misali sannan annabi ya hana misali da yin azumi ya hana to kaga kamar na Aisha tana so ta nuna ma nan kusuciyar annabi yin sallah bayan la'asar sallah nafila bayan la'asar abinda take so ta nuna anan kenan to bara mu ji hadisin gaba ko da yake wannan hadisin kaga yana nuna mana akan cewa shari'a ne shari'an tuwa yin sallah shi wancan da muka biya yin sallar nafila fil awqatil manhiya anha a lokutan da aka hana sannan kuma hadisin yana nuna mana ake mutum zai iya biyan sallolin rawatib wanda ya saba yi zai iya biyan sannan abu na ƙarshe shi ne kulawar sahabbai dangane da ni sunnar annabi alaihi salatu ba sa wasa da ita hadisin da muka biya na ibn abbas da yana umar ya koyar da mu haka hadisi na 178 ana aisha qalat raka'atan lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'uhu ma sirran wala alaniya ana ji Allah ya kara mata yadda tace rakawoyi guda biyu annabi alaihi salatu wasallam bai kasance yana barin su ba sirran wato a ɓoye wala alaniya ko a bayyane wai na salloli ne raka'ata ni qabla salati subh salloli guda biyu kafin sallah asuba wace kenan raka'atai ni fajr wa raka'ata ni ba'da al-asr da rakoyi biyu bayan sallar la'asar to kun ga wani hadisi to wannan hadisan da in ka tattara sai ga mutum yana neman ya shiga cikin akwai malaman da suka tafi akan cewa da hadisan da muka biya a kan baya akwai wanda suka tafi akan cewa hususiya ce ta annabi alaihi salatu wasallam wasu malamai wato amsar da za ka gwama hadisan ka bada amsa da ita shine suka ce in ka kalli sallolin da annabi alaihi salatu wasallam ne da aka yi sallah hanin sallah bayan sallar asuba ko la'asa ka kalla da kyau ai wani hadisi ya zo ya yi bayani akan illar da ta sa aka yi hani shine saboda kafirai suna yin bauta daidai wannan lokacin yayi kullowa rana ko tsaya wata a cikin sama ko lokacin da za ta bayar to kun ga aje bayan wayancan lokutan akwai wasu lokutan ke a lura da kyau sannan abu na biyu annabi alaihi salatu wassalam sallar da yi ba a waɗannan lokutan yayi su ba shine kamar misali yadda lokutan sallah yake sallah asuba din ko la'asar madaula azab da yake tafi ishadi sosai ai zai yi yiwa a masallacin Huzaifa bin Yaman na nan kawo shi an yi sallar la'asar karfe hudu da minti biyu ko da minti biyar amma daidai lokacin kuma za ka je wani masallacin ka gaba amma tayar ba to idan ka dauki wannan hadisi a kallon da kake war tunda kai kai da asar wai sun yi salluna ba da asar ko ba haka bane bayan da asar yake sallah shi kenan haramci suke yi to shi da aka ce sallolin da annabi yake a irin wannan lokacin yake yi wanda ba a shiga wannan lokacin annabi ba kamar an fahimce ni kuwa a irin wannan lokacin ne da ba a shiga na halin ba na halin yana nan annabi ya hana lokacin da rana ta fara ne wannan jajajajen haramun ne a sallah a lokacin da wancan lokutan da muka biya na hadisi a hukumatu bin azim annabi ba a lokacin yake sallah ba ko kuma a masallacin ku yanzu za ga an gidan da sallah bayan minti talatin wasu su shigo kawai sai ga ya tsaya da sallah kace kai malam fita an hana sallah bayan la'asar bai shiga lokacin ba kila azar din yanzu zai yi ta to shine amsar da malamai suka bayar kawai cewa wanda wasu suka ce ku sufiya ce annabi kawai ya shafa kamar yadda azumi sadar da azumi bai shafa kowa ba shi akwai malaman da sun tafi akan wannan wasu kuma suka ce a wato makaruhi ne yana nan akan karhanci amma banda zawatul asbab sallolin da suke da sababi sallar da aka manta za a rama ta a daidai lokacin daya bayan la'asar ko kuma sallar shigowa masallaci mutum ya shigo ko salatul istikhara misali zawatul asbab wadanda suke da dalilai su ake kira zawatul asbab idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn to kai wannan zatul asbab zatul sabab to banda wayannan sallolin su sallolin kowanne lokaci kawai shiga inda kai ga masallacin ta kaba baya maganar lokaci amma dai abin da yake fitowa da za a kalla shi ne lokutan da annabi ya yi sallar ba lokacin hani ba lokacin hani yana nan a yadda yake har kiyama ta tsaye wannan lokutan illolin da aka ba yayin da rana za ta yi kaza yayin da rana za ta yi kaza yayin da rana za ta yi kaza duk wannan lokutan suna nan har yanzu wannan shine ta gwama hadisan za a gabatin karo ba ci karo in sadar da azumi wannan haramun ne in ba wato abin da muke nufi shine ai ba buɗe baki ba ba wani mutum yayi yau ya ja ruwa gobe kuma ya baki ba sai annabi alaihi salatu wasalam to tali ne tazarci tazarci shi kai yanzu ko an sai halatta ma ba za ka yi ba ka gani annaba ne za ta islam ta garje yake kun sa ai karan fari ai da karan fari farkon musulunci idan mutum ya riga ya bacci bai tashi ba ai dole sai sai ya garje ko daga baya aka aka aka aka yi naskin da ya zo zuwa ya zai da arziki ko saboda haka annaba ne za ta islam hutani yake sai ta da azumin kwana biyu uku ana uku ya sha ruwa kuma da ma ya akwai hadisi da wanda da yake cewa da yake cewa shi Allah madaukakin sarki ne yake ce da shi yake kai to kai kuwa kai wa yake ce da kai yake kai da kai to shi ne mu je zuwa to shi ne ma da yake gaya mana hadisi wayannan hadisan kenan babu ce babu raka'atai ne kabla salatul maghrib babu da yake magana akan an so ayi sallah raka'a biyu kafin sallar magariba yaushe lokacin da rana ta faɗi ke ko an kira sallah ko ba a kira ba da shi ake lokacin da rana ta faɗi ko an kira sallah ko ba a kira ba da wannan lokacin ake an so a yi sallah ana anas bin malik radiyallahu anhu qala kana al-mu'adhdhin idha adhana anas bin malik yace mai kiran sallah ya kasance idan yin kiran sallah qama nakum min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da an kira sallah sai ga wasu sahabbai daga cikin wa mutane daga cikin sahabba annabi alaihi salatu wasallam sun miki yabtadiruna suna gaggawa yabtadiruna sawari suna gaggawa zuwa bayan amudi fila ginshiki na cikin masallaci wannan abubuwan da suka rike masallaci in kusa tsayawa saboda haka tsayawa wato bayan ginshiki kaga me yasa ke zuwa nan saboda sutura saboda sutura to kowa zai je tsaya a tsira yadda masu shigowa masallaci sun tashi zuwa ba mai mutu ba mai shiga mutu gaban sallah to shi ne za ga ba sai kaga gaban masallacin na ga tsira akwai ta wanda ya san zai tashi ya miƙe sallah kuma an tashi karatu to hanyar mutane bai zai ɗauko ke za a ko ya koma gefe inda ya zama ta nan za a fita to yi ta duk mutane sun yi wannan amma kai da nan kai alaji sallau ka tsaya a nan har kana ta sallah da aka sallake wa kana da zubi kai wa Allah domin ka san duk mutane a yi kuma ka tsaya a bakin hanya wai sallah kake sai dai ramuwa kake yi cikowa wannan ya kamata su ba mutane su ma abuwa ai akwai ko a dauko ma sira'a domin akwai sira'an masjid to saboda haka yace da zarar an kira sallah sai ga mutane na ta sauri suna zuwa bayan abuji ko kuma mutum suna dauko sutura hatta ya kuru da nabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya fito wa hum kadhalika suna wannan yanayin musalluna rak'atain ni qabla al-maghrib suna yin sallah raka'a biyu kafin magariba kafin magariba ولم يكن بين بين الاذان والاقامه شيء an gane ku wato babu wani abu da yake tsakanin al'azan wal iqama ba wani abu da yake sawa tsakanin kiran sallah da kuma iqama shine wala mai kun bayin al'azan wal iqama shi ba wani abu da yake tsakanin wato iqama bayan kiran tsakanin kiran sallah da iqama ba wani abu da yake aiwatarwa to kaga banda wannan akwai hadisi ibnu hajar ya kawo na abdullahi ibnu al-muzanni abdullahi al-muzanni za ku iya tuna wanda annabi yake cewa sallu qabla al-maghribi rak'atayn thumma qala sallu qabla al-maghribi rak'atayn liman sha yace kashi ya an yadda ila hannatu sunna wata ruwa ya cewa sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sai yace liman sha ga wanda ya ga dama mutum zai yi wannan sallah liman bai fito ba an kira sallah sai ka yi sallar raka'a biyu kafin liman ya ko kuma yana nan wani abin yake yi sai sallah raka a biyu kafin ya gaba shikenan me ko a zai a tarkoi tarkoi wai jiran limuna ana ta jira a wani lokacin mutane su fara wai na ne ko dan minti biyu ya rage uku kawai sai a turo wani sai kai sallah raka a biyu idan ba kai sallah ba ma dai lokacin zai tafi yana nan tafiya to saboda haka wannan shine abin da malamin suke faɗa to saboda haka kaga an gaya ma wala ne kun bayyana al'adani wale ikamati shi ba a samun komai tsakanin wato kiran sallah da ikama amma dai kafin a kira sallar suna yin wannan sallar ko kuma ba wani abu da aka ce takamaimai ga abin da ake biyawa tsakanin wato kiran sallah da ikama babu baina kulli azanaini salatu babin da yake magana akan kowane tsakanin kiran sallah da ikama to nan kafin mu wuce akwai kwadaitarwa annabi alaihi salatu wasallam wajen yin wato yin sallolin nafila a wannan hadisi sannan kuma annabi alaihi salatu wasallam mun gane tautayin sa a wannan hadisin domin da yi bayani akan sunnan da yake liman sha'a ga wanda ya ga dama ba matsanta kowa kai babu baina kulli azanaini salatin babu da yake magana akan cewa tsakanin kowane kiran sallah akwai sallah ko na kiran sallah da ikama a zane ni kaga dama wato daga babun rinjayarwa ne shine al'azani kaga ana kiran magariba da isha'i isha'i saboda ne rinjayarwa a kan isha'i da sauri kuma al'azani ne ana magana a kan shi za su kai kiyasi a kan wannan da shi suka kiyasi cewa idan ka yi kuma mu'addina yu'addin fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'addin to sai suka ce to ikama ba wanda suka yi yanzu suka ce in ka zo ikama ba qulu misla ma yaqulu al in yace Allahu akbar Allahu akbar a ikama ba haka zaka wasu suka ce a ba abinda zaka faɗa domin Annabi bai koyi da to wannan dalilin ne yake saboda an kira su azanin shine sabana an ce musu kiran sallah guda biyu to tunda an kirawo ikama da kiran sallah to ita ma ikama aka zo in aka faɗa za a faɗa shine dalilin duk kuma wanda suka ce ba su gani ba aikin annabi alaihi salatu wasallam kuma shi ya faɗa hadisin nan ba su gani ba aikin sahabbai kuma sannan su ne almajiran su su aka koyawa to su ne dalilin su shi kuma cewa ikama kawai ana yi shiru aiki amma kiran sallah ba hadisin sa mustaqilli ne ya fito karara ga abin da za ku ce to shine wannan abin ne kuma tun da kan magabata tun da kan sahabbai har zuwa tabi'ai da tabi'u tabi'ai wannan an abdullahi bin mugaffal haga mugaffal irin wancan ne kalmar gabu gabu gabu gabu su ne biyan mu wal innal ladina yarmuna al muhsanati al mu'minati al ghafilati irin wannan gaba da kai wanda ba ruwan da haƙaƙo ba mu ga ba ga falalle ba wanda wanda ya galala ba da shi ake ba yawa mugaffan ibn mugaffan aka ce irin wasan wanda za ga kaga kamar na na Aisha ai ta ma a kan alghazila aka kwatanta cewa saboda wato harka abin da ya shafa albasha ya yi yamma ta yi gaba bata ma san shi ba shine wannan alghazila to shine wannan irin wannan ce ita قال يجي قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه tsakanin kowanne kiran sallah da iqama akwai sallah baina kulli azanaini salatu thumma qala fi thalitha liman sha wato tsakanin kowanne kiran sallah da iqama wato can an ce ba komai tsakanin nan kuma aka zo aka ce ma akwai amma ga wanda ya ga dama ba komai kenan ba cin karo in ka ga dama ana so a gaya ma can ba dole bane sai kai nan kuma in ka ga dama kai annaba a karo na uku ya ce ga wanda ya gada saboda kun ga akwai hadisi na abu huraira da annaba alaihi salatu wasalam ya ce yake cewa ubangiji yana gaya wa mala'iku alhali ya ya san halin da kowa yake ciki zai ce da su ku je ku duba sallar bawa da wani shin ya ta cika ko ko ya ta ta waya idan ta cika sai a rubuta ba ita cikakkiya idan ku an samu na kasa a cikin wannan sallar sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce sai Allah madaukakin sarki ya ce wa bayi ayan mala'iku ku je ku duba a cikin wato nafulfulin sa yana da nafulfuli idan suka duba suka ga yana da dawuyi da yake sai a ce ku dauko ku cika bar a farin lalla shi za nake mamaki wanda za ga yana nafula kaga karbu karkararsa yake wa Allah bai zan da ita ake cika farin ba duk saurin da kake misali sai dai kai fatiha zalla misali amma ba wai ka zo ka ittika duk wani rukuni ba kai wannan ba sai ba eh za ka iya yin ta a gane na fula ce saboda saurin ta da kai wata kila ba cikakkiyar sura da kai ba kai cikakkiyar sura ba fatiha zalla kai kaga bata kai wanda kai da sura cika ba ko to wannan kai da sauri kuma cikin kankan lokaci ko kuma aya dai dai ya biya amma yanzu in rukuni bai ka ba sujada ka ba ba ruwan Allah da ita domin da ita ake cika badala to ita Allah ne ce a dauko a cika wa dan adam da ita to shi ga yana da kyau mu kula da sallar nafila kuma Allah ya taimake ka kana yin nawafil to sai ka gode wa Allah da shi domin akwai alkhairi da yawa da gani da wannan ina ga wannan shi muna da ragowar minti tara za mu tsaya mu duba amma sai sauran minti biyar ta abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya za mu shiga sallar tsoro ta fi mai zuwa salatin kofi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka shi kuskure Allah maka cikin sarki ya ce mana za a muka tambaye ka amma yana fara da kai takaddan yawa dan naga kama gaskiya ne wannan kamar wani daga cikin bayan Allah ja hankalin ne kuma kamar da muna yi sai muka wato lokaci shi yana magana akan hadisi na Ibn Umar da muka biya na 476 yace Bukhari ya fitar da shi a kitabu Bada'il Khalqi a babun babu sifati iblis ya kawo shi anan wajinudi wato babun da ake magana akan sifar iblis da yan tawagarsa to sai yake cewa inda dama a rika faɗar munasabar hadisi da babu da bukari ya fitar dan bukari yana da wannan gaskiya ne saboda ƙarin fahimtar wato hadisin sai ce ma asala wannan gaskiya da hankali ne mai kyau musamman ga ɗalibin ilimi dan kaga hadisi ɗaya yanzu shi bukari zai kawo shi a guri biyar bakwai goma kuma ko duk gurin da ya kawo yana da munasaba duk gurin da aka kawo shi yanzu misali ijjanibu taba al-mudikat ku kiyaye ababai guda bakwai bara mu kwatanta da wannan mata halakarwa sabai suka ce wai ne ne su annabi alaihi salatu wasallam ya ce wato ya gaya musu na farko al-ishraku billah in ka koma cikin babu kitabul kaba'ir sai kawo shi akan kaba'ir da ya kawo guda saba'in sai kawo hadisin anan abin da yake so a kalla kawai shine wato mukabira a gurin shirka kawai sai ya zo gurin magana akan shirka sai ya kawo hadisi kawai abin da yake so kalla a hadisin duk abubuwan nan guda bakwai shine magana da aka yi akan al-ishraku billahi idan ya je magana akan saba wa iyaye ko kokul walidai sai ƙara kama hadisi abin da yake so kalla kawai a gurin wa uqul walidai idan ya je gurin magana akan sihiri da annabi yake wa sihiru sai ƙara kawo ba hadisi sai ya ce wa sihiru idan ya je a gurin kazabi jiban ka katangagun mata sai kuma kawo ma hadisi sai ce wa qazaful musalatil mu'minatil ghafilat kaga ya kawo mal idan ya je aklu malil gurin maraya sun dukiyar maraya sai kuma kawo ma kiwa aklu malil yatim shine duk lokacin da ake karatu ake biya babi ana faɗar babin ɗalibin ilimi fahimtar babin yake da kyau sannan abu na biyu ana biyawa hadisin kuma sai ya fara sunsa da babu cewa me alaka wannan gaskiya abu ne mai karfafa gwiwa sai da gaske me kake so kace saban ta dayar ko to a cikin kula ba wa wata kila ma ina ji a cikin masallacin na baka wai a kula ba wa rajirin wa fi kowa yawan hadisai tsakanin sai na abubakar da Umar da Usman da Ali wa ji wa hadisi wala wannan sai na buka da ba ku aje da aje da dan da ko kai da shi na fara ba ku azuna ne sai da Abubakar sai da Umar Usman Ali wa ji wa hadisi kaji ya raba kafa yace ko sai da Ali ko sai da Umar shi ma sai da Usman a ba sai da shi sai da Usman hadisan sai aje ka tasiri kuma na ji a cikin biyun nan to waye biyo sai da Umar ya biyo hadisi kunyan da ma injiniya to kaga wannan ka bawa malaman islamiyya nan je su binciko ba sati mai zuwa zaka ji na in to da ka tin yarda ba ya ce sai da an yaje wa kai to to da ya gudu da wata da annabi alaihi salatu wasallam amma dai abin duko dan a ba mu namba injiniya muna so mu ga namba eh tambaya ka tambaya ce mai kyau akram yawa shi ke nan kawai na alaji abin ma'aka eh
To, gaskiya dai na farko ban fahimci da bai da kyau wata na abu na biyu kaga in ban fahimci da ba zai ba ba na ba akan ta ban gane kan doron magana ba. Eh. Na. oke wanda ya fice da shi Abdullahi bin Mugaffal to gaskiya ma na sani na mata amma ni ma na wa sai mun ke zan duba insha Allah Allahu ta'ala na'am
ba ikama ko ba ta kabbara harama eh in kace ba kabbara harama Allah gafa tawalan ai kai ma za ka ba ta amsa eh gaskiya ta gaya ba ai ga nan tana zuwa islamiyya kenan eh sai dai kawai abin da makikun suke fada in mace ta zo sallah tunda annabi yace sallu kamar aiki muni salli kawai kowa ya ta da yadda annabi yake yi amma da za ta zo zuwa ta da kawa ba ta yi sallah ta yi domin haka ta biya da ta ban malikiya ka gane shi yake nuna ma tana karatu wallahi wa'ala sana a ƙarshe kan na ji dai yawan ta da ni ne akwai wato irin tsarin karfin gwiwa da muke samu ɗaya daga cikin mahalarta karatu wani daga cikin ke ba da shawarar cewa yana ganin yana zuwa wuraren karatu zai yi tawo da iyalin yana zuwa zera in zai je zera karatun na lahadi iyalin zai kai ba sai ce su sai dole ita nan sati mai zuwa zera ta inda zai ake sai ya ce mun ba provision ne na gurin da wata za su zauna sai ya ce mata iya sani na gaskiya babu
babu to saboda haka sai ce mun to kamar tantin ziyara da ake yi da kuma sauran wurare in za a samar da provision shi yana ganin yana bada shawara a samar da yanayin da za a rika juno karatu misali yayin da ake kamar ziyara muna yi watan da suna yi to harka juno kamar da ake sa protector a jona da talabijin suna cikin gurin da suke kuma suna gani shi ya ba da talabijin ɗinsa sai nake masa wannan gaskiya a shawarwari ne na karfafa gwiwa kwarai da gaske muna samun karfin gwiwa da su amma a yanzu ba da amsa da rage ba sai dai sai dai magana da injiniya muka tattauna nake cewa za mu iso da sakon in ya so abin da muke bukata wata kila foundation din mu duba su gani domin ana bukatar projector idan wannan za ko da wasu table duk da za mu bukaci masana harkar da sani su ga cewa foundation muna da kuɗin da za mu iya siyan projector ma'aji wanda za mu rika na foundation din mu ne kawai wanda za mu karatu za mu rika amfani da shi duk gurin da muka ga muna da wannan process za mu jero kawai namu ne na foundation to wannan mun faɗa ne ko wani yana da ilimi akan harkar ku da kuma wata shawara da za ta iya bujirowa dangane da wannan muna fata ko Allah ya saka masa da kai sannan gaba ta ƙarshe akwai ƴan uwanmu da yawa ana kai maganganu akan cututtuka lada corona virus da sauransu amma muna manta da cewa muna da ƴan uwa ba a waje kai ƴan uwanmu sun tafi karatu da yawa wasu suna tana nan amma da yawa ba a tuno cewa wani yanayi suke ci to ko shakka babu ba za mu manta da su ba cewa mun kune musu addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su kariya ya tsare imanin su da lafiya Allah madaukakin sarki wannan annoba da ta taso Allah ya tsare mana imanin su da lafiya da rawu wannan shi ne wajibi a kan gaskiya cewa mu rika yin addu'o'i gare su na muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ke ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ke ba mu ikon gujewa waɗanda suka ga aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ya shiga lamarin muna roƙon ubangiji da wanda suke jarrabawa da wanda suke shirimi ko suka gama Allah ka ba su nasara muna roƙon ubangiji da sunayen su kyawawa da sufofin sa madaukaka duk wanda suka ta ayyuka alkhairi a gaban Allah ka biya musu bukatun اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين to kai kake da yawan karin bayani ko kuma ta faɗa cikin so yake gurma ka kaja ne Thank you.